إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarin a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram yau muna yau muna alhamis 25 ga wata na ramadan hijira shekara 437 wanda ya dace da 30 ga wata na shidda shekara 2016 yan uwa kahin mu dasa karatun tafsirinmu akwai tambaya wanda ta yawaita wannan ana yawan tambaya ka yan wani suke nan haka ta waya ta mas'ala wanda yana ga anan a cikin karatunmu na alwajiz mun yi bayani akan wannan mas'ala ta jami'i biyu a masallaci yanwa wannan ba wuri bane mai ce abu abu rigima bane ba lalle akwai sabani wajen magabata tun lokacin sahabbai na masa'alar jam'i bi a masallaci amma mu gano duk sabanin da ake kai da kawowa babu wanda yake cewa sallawa na tabacewa ba magana bacin sallah illa magana dacewa da yi ko bai dace ko bai halitta ba a yi amma ba magana wajen tabacin sallawa na tabaci magana kuma babu ruwa ya karara wadda ta zo ta ce ba a yi ko ba ta yi ba magano na yi bayani a nan cikin katimin alwajiz asalin shubahar ko mushkilar kai a cikin sabai tsakanin abdullahi bin mas'ud da anas bin malik ya tabbata shi anas bin malik in ya zo an yi jami'i a masallaci da almahamma suka wani hamma suka yi kiran sallah sai jami'i da almajiran shi shi ya tabbata haka kuma shi mai madogara bayan ɓangaren masu ganin halicin yi wannan madogara ta albin malik ya tabbata yana yi da sabon shi almajirin shi haka an samu ya tabbata na sallam ya yi sallah ya ƙare wani ya zo an ƙare sallah sai ya zai sallah sai manzana cikin ita masahabai mai ta sadaka alhaza mana wa zai kama wannan mana ya kama mishi jami wa zai mai sadaka mana ya kama mishi jami a wata ruwa daga tafi na abin shaiba ce ma wanda abubakar siddiq ne ma ya tashi suka yi wannan jam'in tare da wannan bawan allah mace sahabi wanda ya makara ba ya ba sallar shi annabi yana zamani wannan shine madogara ta masu ganin halicci jami'i biyu a masallaci don an wace magabata halatta ba lissa bai akan sabani za kowa da wata madogara illa adiba ga wanne ne yayi kusa da hujja ko mai kari ko mutum abin da ya gaba sai yayi shi ne magana kwara ya ga mai kari sai magana tsakanin da Allah kenan kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi gaban shi ma ne ma wani kama Anas bin Malik yayi ya tabbata yayi me madogarar yan ba'i Abdullahi bin Mas'ud suna ganin ya an shekaru kuma shi in ya zo koma ya gida yake yi ya yi jami'i da almajiran shi kuma na biyu an samu annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya zo daga unguwa an sallah an kare ba mutane an kare sallah sai ya koma gida jami'i da da iyalan shi wani shi madogara ta masu ganin kenan a yi a gida ka ji a dai ba abin da ake yi ba cewa ba yi ko amma wannan fa'inta ce ba ibn mas'ud bai yi masallaci gida yake komawa an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo an kare sallah na hadisin hasan ne ya koma gida jami'i da mutanen shi kaji bangare guda biyu ƙarin magana mai ƙarfi ta magana ɗan ba'ayi maganar cewa buɗe kafar jam'i biyu sama da ɗaya bayan limamin ratibi ya yi akwai kafa ta buɗe fitina don wasu ce basir wannan limamin sallah sai wannan ya zo su yi kaga wannan abu ne aka sama haka a wani wuri na gudun raba kan jama'a wannan aka sallah group group a masallaci guda wannan abu tabbas kowace a tana budewa wani shine magana mai ƙarhi ma wanda a kawo illa a kanta ta hana jam'i biyu a masallaci na gudun raba kan jama'a wannan shine yan uwa madogara waɗannan bangare illa yawan bai ake magana haka occasion haula abu ya zo ka tare an yi bai kai ba ta ka tada tankiya ko ka ce ba ta yi ba a tada jijiyar wuya wani abu ya kama an yi ka ji magana da madogara duka wani bangaren babu wani zahirin nasi da ya ce ba ta yi ba in aka yi wannan shi ne madogara kuma magana mai ƙarfi ta kullum toshe fitina ta rashin jami'in biyu a masallaci kai da ka zo masallaci na makaranta ruwa cikin suna abi da hadisi ya inganta a nan sallallahu alaihi ya ce wanda ya zo masallaci ka zo an ƙare za ce za a baka ladan jami'i kamar da kai aka yi to yan wa kan haka wannan ruwa kun ta tabbata idan ya tabbata wannan za a baka ladan jami'i in ka zo masallaci an kare ba da gangan da gaba da zaka zama da mamu da mu irin wannan kurin ka zo ka tai tsotsai kun ya kare ka zo an kare za a baka ladan jami'i kamar da kai aka ruwaye listin karar haka tabbata dan wasu yana akan wannan magana gaskiyar magana abin da ya lahiya gudun shiga wata rigima kenan an haka zo kurin kaudatu kurin ka zo kana da ladan jami'i me abu rigima sakanka matsala ana ya ko ba yi domin ba mai rigima cewa an kai kaɗai ba ta yi ba ko ka laihi inda ake ce laihi in kai jami kinan ga wannan ruwaya ta baka ladan da kake nema an baka ladan ko da baka samu ba kuma ga gudun shiga wacce shuba ta jam'in biyu kenan ni akan sa rake rinjayar da rishin jam'in biyu shi yayi in ka kuwa kada kun kai sallaka rigima ta biyu ni ban da aqida a jam'in biyu na tare kama ne wani zubi ne tare da shi kana samu kai ka tare kama sallah wani zubi ka to wannan tunda abu ne mai sabani kuma suna gana yi kurin ka shigar kalar kurin mai matsalai shi ya gana yi kai kai taka shi bin gane ki ba na matsala bai kai ba ka kuka ture shi ko ka kurin bashi tsalle shi ko a tsalle shi na ga wannan shi ne kuwa magana mahuta kan wannan magana ta saɓanin shi ne ba ta ba sallar gaskiyar magana duka jami'i duka magana platin kim kenan a darasin wancan aya ta muna cikin sotla an'am suratul an'am mun zo aya ta 36 in sha Allah yanzu zamu tashi aya ta 37 ta wannan sura suratul an'am bismillahir rahmanir rahim ibrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي wannan magana ce ta kahurai wanda yawan waɗinsa ya sa annabi salama ke damuwa yake neman saukar da aya wanda a baya Allah subhanahu wata'ala ya mai bayanin cewa lamarin aya abu ne a hannun Allah ba wani ba zai ce Allah ka aya kaza kuma Allah ya ibi ra'ayin shi Allah shi ka saukar da aya lokacin da ya so a inda ya so ta yanda ya so abu ne ba hannun wani ba wannan abin suke ta nema har a nautar zama yake begen abin ke kanar shi Allah ce mutu an ka iya ka ayar kai ka yi rami a cikin ƙasa ko ka ko ka hawo mutlaka ka je sama kai ka kawo ayi kenan shi Allah bai so ka ta ba to Allah ce wa qalu laula nuzila alai ayatu min rabbi suna cewa dan me me ya hana a sadan har shi annabin Allah ne manzo ne na Allah me ya hana a sabkar me da aya daga sama daga wajen ubangiji shi min rabbi kul da ya musu ka ba wa'annan masu wannan tambaya masu wannan jawabi ga masu amsa cewa inna Allah qadirun ala an yunzila aya da ya mutu shi Allah mai iko ne akan sabkar da aya walakin akatharhum la ya'lamun mutan ba su san ba da cewa sakam Allah iya da ikon sabkar da aya a kowane lokaci a lokacin da yaso amma su ba su san ba da haka ba san ba da Allah ya sabkar da aya ba wata rahama ce wani jin ka Allah ba haka bane ba Allah in ya so zai iya yi amma bai yi bane ba ba dan gajiyawa ba wannan shine kashin wannan magana ta magana aya aya Usaimin ke cewa ya shahara wajen malamai ko da yawa da cikin malamai cewa annabawa mu'jiza ko wanda ya karama yace wannan shi iya ga dangana wa ma aya mu'jiza shi iya ga akwai na ƙasa muslimin ya ga me mu'jiza yace mu'jiza don yace sai ce babu inda Allah ya ambaci aya mu'jiza cikin alkur'ani babu inda Allah ce ya ambaci aya mu'jiza yace an kace mu'jiza kalma ce abu kamar abin da wani ya kasa yace nawa mai sihiri zai abu da gare ku da gar kowa sai zama aya yace aya ta manzannin annabawan Allah kun sun aya kun gabata aya kun ita aya wani abu ne wanda ke ba za ku iya ba kuma iya gaskantar da annabi cikin annabawan Allah akan cewa shi annabin Allah ne shi ne magana aya ya ce Allah da amintar mujiza mujiza wani mai abu da yawa wanda ta ɗauke kasa shi zai ce a barka sunan aya kuma a ƙur'ani Allah iya kiran da abin da da annabawa ko abin da suke nema mutane ga annabawansu aya suke nema wannan bayanin da mutum yake kai wani magana ke yace maganar aya Allah yana da ikon saukar da aya a duk lokacin da ya so amma da yawa daga cikin mutane ba su san ba da haka sai kamar da sai aka ce annabi Allah tabbata aya Allah tabbata aya ba kamar ko da kace yawa ce ko ba iya ko da bane a mustafa da kimar take ciki sai Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi وما من دابة في الأرض ولا طائر يسير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون na'am dangane da maganar aya Allah subhanahu wata'ala a wani ya gama dalilin cewa wa ma mana'na an nursu bil ayat illa an kasar bil awwal ya ce wa atai na samu da naƙasa mu bisiratan fa zalamu biha wa ma nursu bil ayat illa ta khawfa Allah ya ce ba abin da ya hana ya hana mu sabkar da aya kamar suke tambaya a sabkar da aya ka aya kaza yace illa an kadar bil awwalu sai saboda abkatun ku an da al'umma ɗan farko sun nemi ayar an sabkar da aya suka ce ƙarya ce ku me yawa kana ku tambaya baya ɗan farko an sun nemi ayar an sabkar da aya abin zama to musu hadari domin halakar da su akai ya kawo misalin cewa wa akan samu da aya ba misalatan an ba da a samu dama aya aya ba misalatan aya taguwa su suka nema in kai annabin Allah ne daga wannan dutsen maka taguwa iri kaza kamar da iyar kaza ta hudu yanda suka nema haka dutse daga dutsen taguwa suka nema irin ta ta hutu ta zo cikin kuma ga ta nan zama abokin rayuwarsu har aka rama musu maganar ruwan sha sun abu fitina ce aka ce yau ku sha ruwa gobe ka sha ruwa gaba daya ko a hila ya karara amma ƙarshe mai wakana su da kansu ka soke taguwar kuma wannan soke taguwar ya mutu sababin hallaka gaba ɗaya kenan abu ne ba wani abu ne ba za a ba a zo gani ba a shi Allah rama shi shi da yau wani al'umma to kenan ma aya ba kar aya ba in aka zo da ayar ga abin da ga wannan zamar ku za ka ji Allah aya ma da yake aiko sauran annabawa iya aiko da wasu ayoyi ne lokacin da ya so don ya tsoratar da wadda al'umma su gano su tsoron Allah kuran su koma ga Allah ba dan ba na bane aya mun yi bata fa'ida ga wasu kan yamanta Allah ce wa min dabbatin fil ard wala ta'in min qirbi janahi illa ummun amsalukum Allah ya ce babu wani wa ma min dabbatin fil ard babu wata ana mai tahiya a saman ƙasa wala ta'in min qirbi janahi ko wani tsuntsu da yake tashi da huka hukin shi an ce tsaye kuma qirbi janahi a tsaye kun tauki magana ne dama ai tsuntsu a tsuntsu an ƙara tashi to ƙara maganar ƙarfa maganar tsuntsu mai tashi dama an san tsuntsu dama an tashi ki kenan da abu duk wani abu mai tafiya a saman ƙasa da mai tashi a sama illa umamun amsalu al'umma ce kamar yadda kuke da al'umma ta mutane su man haka ne jinsi jinsi a cikinsu tsarin rayuwa kowace dabba ka ɗoka in tsuntsun ne in ƙwarin ne kowanne iya da tsarin rayuwa na shiga da huta na alme da mu'amala duk yadda mutane ke yi haka kowace jinsi in ka ɗauka ɗan wannan duk da mu wannan abin cikin ƙur'ani yana mana ishara wannan sai batura za ka ga inda aka ɗauko ababe na irin na ci gaba na bincike da ake kan halittu irin masu kanan shirin jirgafi kenan za ka ga irin kowace halitta ka ɗauka in kura ka ɗauka awakai ka ɗauka za abin da ka ɗauka za ka ga wani karatu ne ilimi na rayuwa ce suke ta musamman irin tasu da mu'amalarsu da aramarsu da komai duka da su ma yadda kuke tsara rayuwa ku su ma haka Allah ya tsara musu tsara rayuwa kamar tsuntsu wani kwari wani kwari duk kwarin da ka ɗauka wani rikin wajen binciken sai ka duk kwarin da ka ɗauka ko na kwari ko na jinsi sai ka tsarin rayuwar shi daban tsari gare shi na aihuwa da na barbara na magana gidaje magana kiwo magana duk na mu'amala tsakanin su magana yin gidansu da magana kiwon su tsari gare shi na musamman yadda nan Allah na kantar mu yan cewa Allah ya tsara komi sama ga mu kaɗai ne muke halittar masu tsari muke mutane don wasu mutane masu tsarin rayuwa a hatta da dabbobin tsuntsayen su malamin tsarin rayuwa ta musamman in wakana kai mutum ne mutum kadai kun mai hankali kake tsarin dabbobi wa masu hankali Allah ba su tsarin rayuwar su kwari wannan ka ga yawan karanci ilimi ga su samu tsarin rayuwar zumuwa turuwa ka ga ilimi na musamman ilimi na musamman ko abu nawa na halittu bature mai ci gaba akan ilimi ke bincike ya wani kera wata na'ura da yawa an kerawa ana kerawa ne bincike ta suke na wata halitta za a ɗauka wani abin mamaki a sun bincike wata halitta ce da Allah ya yi a kanta in ma kwari ne in ma tsuntsu ne in ma kiyi ne kai shi ne aka karanta aka zo aka yi wannan jirgi in ma jirgin ruwa ne in ma jirgin sama ne in ma me hata in ma jirgin sama wannan tsuntsu da kare na bature da shi ne ya samu kima jirgi wani tsuntsu wannan zai gani yadda ke tashi yadda yake huka huki yadda yake tsarawa ya yi haka ya sama ya kasa ya kwana da zumbutu yadda zumbutun tsuntsu a nan wajen kwana yake yadda ake sama ya kasa da haka wurarki duk jirgi haka yake baka duk jirgin man jirgi iya tafkin wurarkin wannan motsi yake yi wannan motsi ka bana da motsi yake akwai tafkin motsi don haka yanzu akwai abin ke magana wani hukun wannan magana zubutu magana kwana daga baya yanzu tsuntsu yamma zaka kan tsuntsu wannan an kai hingi zubutun an ka kashe bai bana an kan tsuntsu ka tsinge wannan zumbutun sai tashi su amma bai bana kin tsarin kwana a baya yake to jirgin sama ma tsarin kwana shi a baya yake in kana ko system kin jira giri iri za ka tsufa halitta kiri ne yadda domin space sanar sa bana wata shiga ce ake daga ana shiga cikin teku sanar sa bana haka ne samkin yadda samkin shiga cikin teku yake haka sanar sa bana sai kima jirgin ake wa jirgin samkin irin kihi ka ga samkin kihi duk jirgin ma haka ne hemmen samkin kihi sai kuma jirgin ka ga saboda kihi a cikin ruwa inda ki yake shiga cikin hutu a san ma hutu na ake cikin asfashin wannan cikin iska duk tsarin wannan ihe masu wani musulmi ne an ja wani haka amma gaskiya turawa illa kuma mai tsayawa ya binciki binciken da turawa suka yi kan wannan halittu ilimin halittu za gano da haka cewa ko ta al'umma ko ta halitta al'umma ce mai zaman kanta tsarinta daban tana tana cin gashin kanta to ya karantar da kai hikimar Allah subhanahu wataala Allah ya halitta cikin tsari yace kenan kuma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi babu wata dabba na an ce dabba duk wani halitta mai tafiya saman kasa ta cikin dabba kafa biyu ne kudi ne sama da haka ne duk a mai tafiya saman kasa tsarin yatiru bi janahi nan kwari ne tsuntsun ne duk a mai tafiya sama na kenan an gama ma komi a sa tahiyya saman kasa ne sanar su bayan tahiyya kowanne al'umma ce mai tsari kamar kuna za su daban zaman kanshi ya ce ma faru na fikta mishin ba mu rage wani abu ba a cikin littafi komi mun zo na menene yan uwa na ana magana alkitab shin qur'ani tunda magana wa alqur'ani ana an ayi abce qur'ani ana ne abin da yake na ibadar mutane amma nan tafsirin da yake zama wasi nan alkitab lawal mahfuz nan lawal mahfuz shine cewa babu wani abu din na halittun wannan domin ruwa ta inganta bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa Allah kataba maqadirul khalq amma an yakulu sumatu ardi 50000 sana ruwa ta ta inganta annabi iya cewa Allah subhanahu wataala ya rubuta maqadirul khalq duk abin da halittu za su yi duk abin da zai wakana ya programin komi kahin ya halittu sama da ƙasa da shekara dubu hamsin ya yi programin komi ya kare gaba maka yi sai bayan ya yi program cin ma ya tsare ne aka yi halittar ma kurin kenan an yi program kurin abin fasi kurin zartarwa ne ake zartarwa ne ake an tsare komi program shi allah ilimin shi ya tsara komi yawan za gano da haka aikace za ga misali annaba masu labarin zai za su zaba annabi masu labarin abin zai a duniya a bayan kuma abin ya zo daidai yadda suka ba da labarin ya wakana idan wasu ke ba da labarin misalin cikin labarin na baya baya san labarin wani mai suna ahmad zai zo kan da zika labarin ahmad haka a shekaru a ruwa suka ba labarin isa maganar musa haka aka ta badawa haka suka zama labarin annabi zai zo wani muhammad zai zo da garin su da dutsen da zai zo da ina ne da tabbata da komai da komai shekara a ruwa a ruwa tana rubuta kuma ya zo ko shi ma nan sallallahu alaihi wasallam gaba labarin abin da zai wakana a gaba na magana yaki magana shugaba kaza magana wuri kaza magana wani misali yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ya salla asuba kur ya salla asuba sai hamun bari kullun ki ba sahabbai labarin abin da za a yi za a yi kaza sarki kaza a gari kaza a wuri kaza mai suna kaza shugaba kaza mai wani kaza adali ne mai kaza ne yaki kaza tun sallar asuba wannan ruwa ga harkar sunan ya inganta tabbas iya ba ta labarin abin zai kai a wani duniya da abin da ki iya raye da abin za a bayan har tashi kiyama huzaifa ke cewa tun sallar asuba iya tsaye bai sauka ba azawar ta ya sabko aka sala azawar ya koma ya koma kan mimbari yake ba labarin abinda za a yi abinda za a yi kaza za a yi kaza lokaci kaza sai yake ba dalla dalla da suna da komi da gari da komi ki ba labari la'asar ta ya sabko ya la'asar ya koma sai da ta fada wuri guda ya bata labarin abin da ya kana ku zai face dan haka a hafazuna alamuna a hafazuna yace wanda ya yi mu kun rike abin wanda ya mu harda kai ma wurin guda ya wadda ba kawai zai ba ya ce ta haka ce wani abin wallah ya ce sai in ya wakana sai ka sani wani abin a cikin nawa babu labarin shi ce wani abin sai ya wakana abin karara ya ce wani abin sai wani abin annan gaban labarin shi abin ya wakana mutuna da labarin abin za iya raye da bayan shi da ya yi da sunaye da sunan garuruwa yawan zai misali ɗauki misali misali labarin a ramsar ƙasar rike ba labarin irin za a fitina cikin musulmi wata bangare biyu musulmi za a samu wani jikin shi kamar namiji da amma da nono kamar namace nono ya samu ko kaza kaza kaza amma wannan iya bangaren bangare kaza ma'ana marasa gaskiya kaza masu gaskiya bangaren misali azzalibai irin wani abin ne aka zo shekaru sun wuce ana ta fitina karshe aka samu bayan bangare aka samu mutum wani a cikin sabon cikin cikin fitinan mutum namiji da amma da nono ne mata gashi na sako kuma a bangaren daya misali annabi sallallahu alaihi wasallam muna magana hatta dabbobi yake cewa a cikin matan shi wace ce karnukan how up za su mata haushi how gari ne da karnukan da rage labari cikin matan shi a lokacin fitina ne sai ga Aisha radiyallahu anha suna tahiyya sun je wani wuri tace habshil kar yayi wa hab hab hab ana ce wani wuri ne aka ce mun zo how up tace how up sai ta tuna annabi wannan wannan ba kire kire ta ce ɗan wan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar labarin ya bar labarin Uwais ana zamane annabi bai ganshi ba amma ya ce wani mutum zai zo mu shi bai ganshi ba a cikin tabi'a bai ganni ba cikin tawaga masu zawwa nan Madina ta mutanen Yaman wani mai suna Uwais kuma bin A'id al-Qarni annabi sunan shi sunan uban shi sunan kabilar shi na kasar su annabi bai ganshi ba ya ce zai zo cikin tawaga ta mutane yaman ce wannan mutumin yana da biyayya ga oshi iya da addu'a mustajaba daga addu'a karɓar baci ana kodin wata su musulmi wata in gasa na kanan ya ce zai zo nan to na same shi mai addu'a ana nan annabi bar duniya abubakar bar duniya umar duk ina ka tsoron mun sun zo ya tambaya a fikun uwais akwai uwais a cikin shekara shekara kaza kullum haka zo ya ka tsoron mun umar ya tambaya a cikin akwai suna uwais karshe suka ce ka wannan sunan wannan sunan suka ce a akwai wani dan gadi jibu kusan a shi ma Allah a cikin ba kawai ba kawai su mutane ba kawai can ke cikin in agaji ya agaji ya kula da kuma daga cikin agaji ba cikin malami ba cikin wani mai yake ba daga cikin agaji suka ce wai suka kawo wannan suna akwai mai kula da dabbobi iya wannan sunan can jaka cikin cikin dabbobi can wajen na ƙarƙami dabbobi yau gaga shi umar ta ce tafi wajen dabbobi na mutane yaman iya wajen yan kulawa yan agaji dabbobi ke yan agaji mace sai ka tambaya ana wai wes wes ni ne wes kana wes kuma yan wa'ana da wani labari iya da yaya habin da yaya albaras ya roƙi Allah ya warke amma akwai nuri ɗugu guda a cikin bai warke ba wuri kaza ko bai yi dalla dalla kawai abin bada abin ko aka duniya kana kurum azbe Allah ya shirya komai shi wannan wannan wannan abu da ake dan gamu ka ga na annabi ya dan gamu wani dan farti na wani bangare ko dan kudin kudan sani amma shi Allah komai ne a fili dalla dalla kan shi annabi ya samu labari ya ce ga shi ga sunan shi sunan uwan shi sunan uwan shi ga halin shi ga matsayin shi kuma amma ya yi addu'a da warke akwai dugu akwai tabo wanda bai warke ba a cikin shi umar da ya samu sunan uwan shi ko ya ce kai mace ne wasu bin ayat bin ayat karni alkarni shi ga mace kabila ita shi shi ne duk a ta complete suka ga adres ya ga mace shi ne ta ta Allah buɗe mun ya ce ka taɓa yin albaras sai kai na tambayi eh dan da Allah tabbaka ga mun ka taɓa albaras ya ce eh na taɓa ya ce aka na da tawar ke ce akwai wani saura ku shi a fiye saura ki ya ce me ya ce akwai saura dan dan gani ya gura mishi ya ce da Allah ya taɓa shi wani labarin shi ya mashi labari ya ce wani ya ce wani wani tambayi ya ce Allah ya ce Allah ya ce ya ce zai yanku kama addu'a Allah kama addu'a kun Allah gafarta mu kuma kuma ki tambaya an maki labari addu'a shi tabbaci amma kuma yana duk matsayin Umar ya samu bushara daga Allah daga Annabi sallallahu alaihi wasallam bushara ta aljanna ne amma abin da ya tada ma Umar haka ya mutu tambaya roƙa mu Allah Allah gafarta mu kama addu'a Allah muka fili kun Allah gafarta mu da abin da yi kurin gafara Allah da kuma mutum kai kamar ka samu an kare gafara kun ke wata Allah kurin annabi ya wajen wasu bishara matsayin akin dida addini gaba daya a mataki da aka roƙi Allah ya gafara da muni kurin kurin gafar Allah kenan ga mutane kamar an kare kurin kamar mun samu shike nan kurin kare Umar in Umar ya zo duk wannan aikin da Umar ne da wannan bisharorin ya zo an kashe shi zamu ce shahada ce dan kafin shi Umar an zo wani cikin amsa ya zo iya yan umar kai bushara kai ne kai kaza aka ma bushara kaza kaza mutum kaza ya ce ya rata ibn akhi da tani wala alai ce ya dan nan wala kai to duk abin da ke zanawa wallahi inda na samu ni za a samu da tuba ta ta da na ji dadi in samu da tuba ta ka a ci an biyo an biyo ni buya gudun ya da kyona a wani shugabanci umar ne kunce kamar addu'a a takaice wannan bawan Allah uwai su kenan karshe dai wannan washe gari baɗi ai buƙa dawa ba baɗi bai dawa ba umar ya zo ya tambaye shi suka ce ka bai zo mana ba umar bai ba ta labarin wani mutum ba yi aida kuma gida yake da mai sai ya gudu ba ka garin shi ba ba labarin sam daga shi ba ka samu labarin shi ba tun da umar ba labarin suke suke suke neman shi gudun fitina kai na zai shi da ka samu a tsawa da ga wanda- ga wanda- ga mikat ruwan ikon Allah mutane wata wani ruwan ikon Allah ba mutu hauka haka mutane ba ba kuma ruwan ikon Allah ba wani ruwan ikon Allah ba aka ruwan ikon Allah hayo kariya ba mutane kuma za a wakar to wannan shi kata ne amma da gudu bai gudu ya abu fitina ba ba ta ba ka samu labarin shi ba kuma muna magana cewa wai wannan tsarin duniya da gani Allah ya shirya komi komi a tsare ki ba na amurka da sabo ya programin komi cikin lalma magana kenan ta kama wani wani wurin kenan Allah ya ce ma farrata na fi kan shi ba mu rage komi wani halitta ya komi Allah ya shirya ya rubuta kuma ya ce sun ma'ila rabbi min sharu kuma bayi gaba daya za a tattara mutane gaba daya Allah zai tada kowa da kowa tunayenwa maganar tashi a hilin kiyama an ambato ba wata dabba da take tahiya a saman ƙasa babu wani tsuntsu da yake tashi a saman al'umma ne kaman ku ba abinda muka rage a wannan littafi cewa kuma ƙarshe Allah sai riya ayar ta cewa summa ila rabbihim yusharun za a tada su zuwa ga ubangiji wannan shin tsuntsaye maza da tsuntsaye dabbobi gaba da zai in wa cewa musulmi ke cewa aiki da zayin ayayen da yazo ba dole bane ba sai mun gane dalla dalla yaya ne tado da kowa da kowa amma Allah ce duk wannan al'umma kowace dabbobin mai tashi saman kasa mai tashin kowace Allah ce zai tado wannan Allah sai yanda zai kare shi kurum ba ruwanka har nan sai zo karara a nasarar sama iya magana cewa da ta'addun ila ahliya gobe kiyama Allah zai saka ma kowa duk wanda aka zalunta sai an maida mai haƙƙi shi ita ta kwada da shaƙi ƙarna jilha da shaƙi ƙarna mana jin da cewa har za a saka ma dabba mai kaho da ta tunguji mara kaho a duniya za a wa mai kaho mara kaho kaho tara mutum gudu wannan kake ne tabbatar ma za a tada dabbobi tada Allah ce zai kuma daga baya ka ce zama ƙasa ku kenan wannan Allah ce zai tada su gaba da ba musamman tashin saura ya ne amma Allah ce duka zai tada su gobe kiyama ya ce shi ne shiga ƙasa da ke sanar da su والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم na'am magana yan wata mas'alar ta da wa'annan halittu sai mun ke hudu cikin tafsirin su yace shi yan wata ce imani bawa yarda da abin da Allah ya hudu ko manzon shi ya hudu ba tare ba da wai sai hankali na yayi idrak ya abin nan yana yiwa ko bai yiwa ba haka bane magana imani ba magana hankalinka sai ya yarda in da ya tabbata Allah hudu annabi ya hudu kurin gaskiya ne ko da ni mun gano yake mun ba Allah ta ta gano ba yan wannan a nan duniya za a zo wanda ya san tsarin misali karantarwa lakwala kona misali za a zo a yi wani abu a kalas guda kwatan kwaza kuna karatu wuri guda za a zo a yi wani iframe a maka wani abu a ce ku zo ku kawo amsa bali abin da ta yi za abin haka abin mata haka na sai da sai abin da ta yi ne ku zo ku yi ku yi ka kai ka lokacin zai yi kasa ya wajen da sai ba ka lokaci guda yi mutum nan wanka to dan kai kulluwa ka ta buka ta buka ta ce baiwa shi ke an baiwa kenan kuma da sai ne sai an maka yanka abin ku gashi gashi kuma abin gashi iyayewa to wannan abu ne na duniya na ta wani lokaci na tashi akwai abokin mu da kana mu dayan shi duka lokacin limu ne sai ne take sai wanda sai aka bada aka ba mu haka aka bada na abu haka mathematics haka na abu mat sai shi ɗayan sun maza ba ta ɗimi ana abokin mu ne iya ɗimi haka faruwa su sai na ɗauko lissafi wancan an yi an musamman a farfi an samu abin ya ya faɗuwa daidai sai na bashi ya buga kwana kwana wajen uku na bashi na ce na dawo da san tawar kun tabewa ko wani samun da zo daidai kun tabewa zan mun tura da suka baki iya da magana kai tabewa wallahi dan wannan shi wannan shi ban bashi ba ban ga shi ban bashi abun bai sani ba sai na dauko na bashi ga abin da ake so a ware a bada da ta iya haɗuwa daidai ya amsa ji ba sai dariya sai dauko bi Allah minti ɗaya bi ba kun hele kamshi sai zafara Allah kwana uku mushi ya jin kaba ne Allah kwana uku ya yi buga ta baiwa amma shi abin da sai da ya zo ciwon aka bashi kun da ya ji ba haka wallahi minti ɗaya kan ya kamar ya ji ba kun sai haka ya haka abin nan ma haka nan ma kun sai ba shi ya ta ba gashi ba to kai na wani mutum ne dan wanka zai wani abu kwallo ka taka ta ka takun baiwa zai wani abu nan babu wannan na duniya duniya jahilai na ce mutane jahilai jahilci na nan na ilimin ci gaba dibanin turawa sai wata kasa amur ko rasha sai ta hudu wani abu ka ga duk bala'i ka daya sai ta bala'i kan ba sai bayan za ta iya samun abu ilimin ka zai zuwa rasha ta ko ko amurka ta so don abu abin da shi iya yawo iya komai ana aiki da shi amma ya aka aka yi shi sai ga wata kasa sai kire kin samu sai kiran da aka yi zama aiki kuma sai ilimi ne ya ga kasa kasa ya an samu kone mutum amana ko wani su kai ba da sirri an samu ayi wace nan abu don ka gane na meye ba a ruwa da an yi abu kai kalwa ta kasa kalwa ta ƙarya ce to dan wani so da yawa abin da ka tamfan a harin sashi ka huta can dama sashi ka huta aiki su da kwallo su dan haka wani abu in suka samu kwallo su abin suka bai wasu sun ƙarya ce haka suka huta huta da yawa haka ne duk wani kawai da suka wuce da farko aiki suka da kwallo ka na kasarta ta ka ce a kasa kun don kai a hankalin ka baiwa ta ka ce baiwa ko ya kawo ta ta yau ya kai gudu gaba yawa abu ka daɗa wanka ya gano abin yawa ka kuma kada ka taimuta baka dawowa ta ga mutum abin da ke da alaƙa da Allah Allah ya ce kaza ka gano kin ba gano ba sami na wata ala kwa mun ji mun yi imani ko da fahim gano ba iya gano ya mun gano ba amma ɗan mutum iya tankarar ayat Allah ko da bayi na wajen Allah iya ke tafi kudu ka tayar da kuma kaga abin da bai wa dan kanka bai wa wala ka hada kuma na tunanin shi halaka da ya farko wannan mun hawo misali ne a nan duniya za a yi abu mutum a wuri daya ka dafa cin daya ka buga ka samu wa shi ya samu a lokacin baka bata kai da Allah shi da mu yace wallazina kadzabu bi ayatina summun wa bukum fi zulmat yace wa'inda suke karyatar da ayoyin kurame ne ba sa jin gaskiya ba sa jin wa'azi su fahimta kamar kurum kurame suke hukumin kuma ba sa iya faɗin gaskiya ba sa hurci da gaskiya kuma ga sunan fi zulmat cikin dubai dole shi ka wuri ne iya cikin duhu sama daya cikin duhu ya cikin iyakar duhu a cikin rudu ci iyaka ya ce manyan shi Allah dirlu amma ya sha ya ji alwa lasa da mutakin daga kira abu hannun Allah yake wanda Allah ya so zai fatar da shi a yi a yi ba yadda za a yi gani bai rabar shirya ne wanda kuma Allah ya so ya shirya da shi a kan hanya mai kakka Allah sa mu kan hanya mai kakka
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين نعم بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون نعم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين yace ka gaya wannan mutane masu rigima masu izgili da kai ku bani labari ku gaya mini yau in atakum azabullah inda azabar Allah ta zo Allah saukar da azaba gare ku aw atatukum sa'a ko yanzu Allah ya tada kiyama a gairin la tad'una in kuntum sadiqin cin da wani abu kun shiga cikin halin na tashin hankali cin za ku kirayi wani Allah amsa la ba sa kiran ko sai Allah wa za musakum dhur fil bahr dalla man tad'una illa iyya halin su kenan in suka shiga cikin teku suka samu matsala jirgin waya ko ko ya ne ba suka sai ga kuma ga Allah ba su kiran kowa ga Allah su shirka su wata lata wata uzada ya banta da su kama asalin eh, lokacin annabi sallallahu alaihi ya bude makka ya yi wanted da wasu cikin kahorai a ciki akwai ikirama ta bin abidan ikirama ya cikin da annabi ya wanted da ta kuma kashe shi dole ikirama kashe shi kurum kan mai kawo mishi kuma kashe shi duk da an bar farin mutane ikirama ta bin abidan ya tsere kuma shi iya da bai iya ido hudu da banza Allah ba annabi ya shiga makka iya garin makka bai iya ba to cikin gudu ne ya gudu zai tsere habasha ya shiga jirgin ruwa zai tsere iya cikin tahiya sai igiyar ruwa ta harkaɗa ba ko ko ko sai ya harkar latar wula su kai kai kai kai kai shi sai mutane cikin wula kai a wani halin ba kiran latar wula a nan ba kiran latar wula ya Allah kuna suka ce ba kiran latar nan kenan ka kai kai kai kai lata su sun saba sun san su haɗa shi da ta da ruwa su sun saba shi cikin ruwa sama haɗari da yake in da yake zo a cikin ruwa a za a mutu ba kiran kowa da Allah ta zo ya ce lata lata wata kai da ba kiran kowa da Allah ya ce a ta ce ba kiran kowa da Allah to iya da rabin shiga anan ne ya tsaya tana shi to yace idan yau har aka shiga wani halin matsala banda kiran lata za to me fa'ida kiran da makira ana ce wanda yawa ana ce Allah mai wani alƙawari in kuwa har Allah in abin kuwa haka ne kenan ai dama abin da gulo ne gulo tauhidi ne gulo ya ce in kuwa abin haka ne ce wallahi in na zuce ban zan zo in ba Muhammad hannu in bai mu baya ba kuma mai za a muni da abin kurin zan musulunta musulun da ya sa kenan ya samu lahiya bai nime ba ya dawo asalin goyon musulunta kuma ya ma addinin Allah ya zama jagora kwamanta cikin suwat da ka tafi suwat da aka buɗe sham shi ya zama kwamanta ba wuri da yawa da zama komanda kin kuma bude garin musulunci ya ce kenan allah ya ce kenan ka tambaye su kul ara aitakum in atakum azabun layi aw atatukum sa'atu a gari latar'un ce ce musu idan yau azabar allah za ta zo ko kiyama ta zo za ku kira wani allah ba allah ku gaya min gaskiya tsakani ga allah saboda za su ce basu kiran kowa sai Allah bal kina Allah magana tura da kiran wani ya ce iyahu ta da'un Allah kaɗai za ku kira kina Allah kaɗai kuke kira fa ya kashi su ma ta da'una ilai isha kuma Allah za ku kira kiran kowa sai shi kuma Allah zai yaye muku bala'in da kuke ciki in ya so sai in ya so in so ya halakar da ku in ya so yaye muku bala'in da kuke ciki eh shi za ku kira bal ijawu tad'un Allah kaɗai za ku kira Allah ta halu fa ya kashu ma tad'un kuma zai yaye muku abin da kuke kiran shi yau shi ne aka ce yanwa anan an ce duk jahiliyar ƙorisha da sauransu in suka shiga hadari suna ga ba a kiran kowa sai Allah maka ce a yau musulmi mai aƙidar musulunci a baka shi yanzu in ya ga haɗari ne zai kira shehu duk da wani in ya ga haɗari ne kira Allah sai kira wani shehu zai faɗuwa kada a bai lalace idan jahili mai bata gumaka ya san ya ga shiga haɗari sai Allah kai kuma kai zama a lokacin da za a koma kiran wani banza bayan ya shiga haɗari shi na ta haɗarin akwai kwarin yanzu shi ya ka gaya shi wani kita amma ka gaya ce hatta mutane ce shigar takaci shi ya ci misali yau malami ke cewa ka samu masu kiran shehu in za su faɗi ko sun gona ya ce ka je misali ba shi da lahiya ka je gane shi bayan ka gada cewa ne ka ce shehu ya ka sauki shehu ya koro sauki ka gado zaɓin zuwa ya san sanin irgiri ka ce shehu ya ka sauki ya san irgiri an mai ya shiga cikin rikin daga cikin ka cewa ne ya kun kada gaisawa kaga ayi mai layya in ga mutum kiran shehu shehu haka ke yi gaza ba ya kira sau shehu amma in ya bugu iya cikin iya kwance iya jiya ka ce shehu ka soji kallon zai maka ka zai maka kallo na na bala'i na cewa ka mai izgili ne gurin da ya san a nan shehu bai yi dole sai allah gurin yana ce allah kuma sun ce abu amin amin amin allah kuma sun ce amin amin amma na ce allah shehu ka soji ko kallon ka bai yi ya san izgili ne bai wace amin idan komi shiga naka ce mutum ke kurin Allah ce kenan bal iyawu tad'un Allah kurin za ku kiraya fa ya kashifu ma tad'una ilai isha shi kuma Allah ya yaye muku abin da kuke kiran shi in ya so wa tansawna ma tushrikun za ku manta da dukkan abu da kuke gama Allah da shi ke in ta ɓaci ba za ku za ku manta da kowace Allah Allah ci gaba ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون na'am فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون na'am walaqad arsalna ila umamin min qabl Allah ke tabbatarwa da cewa mun aiko mana da manzanni zuwa ga al'ummomi da suka huce kahin kai ka zo dan ba kai bane ba kul ma kuntu bid'an min rusul ba ni bane ba harko na har zawa cewa a duniya ni ne manzo a shine ma karshe ya ce mun aiko da manzanni zuwa ga al'ummomi kayan kai fa'akazana'an bil ba sa wa darra ya ce wannan al'ummomi su ma mun jarrabe su mun kama su da jarrabawa a cikin kankan jikinsu albasa wata rashin lahiya wani matsala ta rayuwa in ma talauci ko a cikin yanayi Allah ta da wata yin wadarra abin da ke ba wani rashin ruwa da wani abu dai na yanayi ke cutarwa dai iri-iri Allah ya musu wannan jarabawa ta la'allahum ya tadarra'un dan su komo su kaskantar da kai su koma ga Allah kina Allah da yake jarabawa ga bayi ya kawo ta jarabawa don ku gano kuranku ku koma ga Allah shi ta ake jarabawa a kawo wani hori ko wani bala'i ne na a san Allah kawo ku da wata musiba don ku dawo ne ga Allah ku kaskantar da kai ku nemi gafara ta Allah Allah ce falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum yace da kamar me ya hana lokacin da bala'in namu jarrabawa ta tsane su in ma a gangan jikinsu in ma a cikin yanayi wani alaka da wata musiba lokacin ta zo mana me ya hana tazara'u su zo su kaskantar da kai su tuba su koma ga Allah kenan haka Allah ya kasu da su walakin kenan wannan abin da aka nema gare su na kaskantar da kai na tuba zuwa ga Allah musiba taimake shi haka ce walakin kaskantar kulubu mu zukatan sun bushe kenan wa'azi bai shi an yi an yi an yi gargadin sam ko aka wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu shaytan ya kawata musu abinda suke kai su na kashin dare su suke kan gaskiya su ne akan gaskiya annabawa ne kan fadi dan wadi ba a'ud kata abada abu jahal yake wata addu'a ya Allah da mu da Muhammad ka ka karye duk wanda ya kawo ka tsoro ya bata addinin ka Allah wa auyarwa ko yake addu'a da sul Muhammad waye ne wanda ya kawo ka tsoro cikin al'umma Allah hal Allah Allah halaka da shi Abuja yake makan shi addu'a a shekar kashi da kai cikin addu'a da a hilin badar wani addu'a da suna da kai ya Allah mu da Muhammad duk wanda ya kawo ka tsoro Allah Allah ka halaka da shi ashe shi kaga amma shi me kire shi iya ji kenan ya kan tsaka gaskiya su suke kan addini su na kan gargajiya uwa daga kan Muhammadu ne sabe wanda ya ratsa Allah ce falamma nasu
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين na'am ce falamma nasu ma zukiru bihi fatahana alaihim abwaaba kulli shay yace lokacin da suka manta ko suka bar aiki da galgadi da ake musu an yi wa'azin an yi wa'azin sun kiya ko to fatahana alaihim abwaaba kulli shay sai Allah ya bude musu dukkan koyon alheri ko mai ne bayar da arziki ko ina sama ruwa kasa kasa iya ko ina gashi na ni'ima bata bata sautar ruwa da wata muke magana cewa duk wanda kaga iya cikin sabo kuma Allah ya kyale shi iya iya cikin ni'ima to shi shi ta isla ta wani shi ta da yaji isla da yaji ta lalace ta lalace ta lalace Allah kewa duk ba wanda kaga iya cikin sabo kuma ya cikin jin dadi da wadata to wannan ta lalace wanda ma kawai a kama ka ta ukuba ka abar da iya ka dawo amma mutum iya cikin fajirci da kaga cikin jin dadi to ne ya hadari Allah zai bar shi kamar zuwa kalwa a nan yake cewa inna la lumin zalimin hatta za hazu lam yuflitu Allah zai talalaka zalimi tai tai idan yi mai dan abu da kuma an kare kucewa ba da wa shi an kare ba komowa shine hadarin sai kyalar kai tai kana kan magana kan gaskiya Allah ce zai bude mu abu abu kullu shi komi Allah arziki sama ruwa kasa sama ruwa kasa iya komi fata fata ba matsala komi ba problem ana shi tsakancin daɗin Allah ce a cikin wannan hali hatta idza farihu bima utu sai Allah bude ko suna cikin gadani suna cikin jin da nishadi korin akhadnahum baqatatan fa zabu bisun alkun sai mu kama su kwara ba ana tsakan jin daɗi korin kwara ba magana tuba ba magana a gyara kurin direct kurin wuta kurin direct da Allah shi a can direct kurin wuta ba magana gyara eh kai tsaye da kurin wuta kaga ba dama a dawo a tuba a gyara sauransu kaga shi ne hadarin kenan akwai jan hankali ga bawa dan in ji abin zaman to a can bakin hadari ne to kakka ga dan wani abu same ka ba ko kuna ta yi hanzu shiru ba abin da aka yi shi Allah halim ne hakuri gare shi wannan ya barka kana yi bi ka barka da komai ba hadari ne haka haka yan wasu sauran al'ummi da abu da gauni kawuri ya ta wata shekartaka iya Allah ya shi ka bar shi kaka ce wa tsira ne ba kaka ce ya tsira ne ta lala Allah ce Allah ce haka muke musu fala mana su ma zukiru bihi lokacin suka bar aiki da abin da aka musu galgadi fatahana alaihim abwaab kulli shay sai abu su koyoyin komi hatta idza farihu har lokacin suka ga alfahari da jin dadi bima utu da abin da aka musu na ni'ima akhadnahum baqatatan sai mu kama su kwaram shine kwaram kwaram shuru kwaram shafai za mu bilisu kun sai ga su sun yanke kamna kan Allah mu bilis mai ta iblis abalasa iblis wanda ya yanke kamna ba shi ba rahama Allah an kare shi ne sai ta iblis abalas mu bilis mutumin da shi ba shi ba tsammar rahama an kare abal da an kare shi kenan shi ne mu bilis sai wanda iya cikin zaben Allah Allah ya kama shi an kare ba magana ayo kayan a zo aka ce a tuba a koma ga Allah amma an kama ka ka ta yake tsaye an kare sai ne to za ta ijma iblis da ya kare na bada ma ko mutu bane Allah ya riga ya kwanta ya kare kudin mutane to shi ma wannan wanda Allah ya kama a cikin halin zabo haka mutane shi mublis mublis kenan wanda yayi ta fara samu rahmat Allah Allah ta fakwata da bil qawmin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah ta haka Allah ta mun tumbike an tumbike asalin mana mutane na kace bayan mutane su karuce ma Allah kamata na halaka tumbice gaba daya a kasan kama na gama sun gaba daya kuma Allah ya tumbice waɗanda suke a zalimi domin suka samu dawa adawa ba su suka sai ba suna ji su kurin ga shekaru masu yawa Allah ba tsawon shekaru adawa ga tsawon shekaru ga lafiya ga ƙarfin ciki ga wadata komai ga shi ba abin da suka rasa ko suna ji ba abin da za a yi kurin nan ko ya ga yadda kaga hadiri هذا عارض المطلق هذا المطلق هذا عارض المطلق سواء هذا المطلق يعني هذا اللي نزل هو هو هذا اللي نزل هو سواء يوم هل لو تبدا عذاب تزوا da abin da ka shi gantaka har azaba ta zuwa cikin kudin hadiri ne da ma ai wari yake zuwa ta ce haza arzu mutsirna annabi ce bal huwa musta'ajaltum bi rihu fi azabin alim tudun kullu shay'in wa rabiya annabi ya cikin su annabi cikin su yake annabi annabi sadi su suna jin dadin ga hadiri nan an samu ƙarƙasar ruwa ga ruwa ya zo ga ruwa alhamdulillah ci kai ya ce ba ruwa ba ne ba ya ce musta ajaltun biyu abin da kuke ce a kayan azaba shi ne ya ce rihun fi azaba wannan iska ce mai azaba idan an zama masa labari iska ce mai azaba kuma in ta zuba ta wani komi lokaci ya yi haka ana son kwanan kun iska ta fara ta ɗauka tana jibga a samta da yadda tana jibga tana da ga musulmi a cikin gargaba su imani amma ba ta yi zuba haka annabi salih shi ma hatta lokacin da aka zama shagal daga aka zama soke tabuwa aka ce mishi an soke tabuwa ta kun soke ta aka an soke ta yanzu a bai ce tamattu bi dabun saka yamu an saka shi ce yanzu tamattu bi dabun saka yamu shi zalika wa'adun ghayr makazu da duk wannan shagal daga ta kai ce yanzu kun soke ta to an kai yanzu ya kaiwa yace yanzu kuna dire na kwanan uku ko shi ba zuwa ba zuwa bane ba a kwanan uku lokacin a abin da sabka azaban ne an kare yanzu kun so da sun soke ta taguwa an ba ta da kuka da ma aka taguwa kaza ita kaza an ka muku ku sha nono ga ta taguwa aya ce aya tsara hannun ku ce amma wala kan so da su kan ku taba ta don abu na illa kan ku taba ta suna nan dan adam aje karshe aka gama haɗin gwiwa da yan duniya yan duniya na gari yan tsangari a za ka soke ta an za ka ce taguwa salu an soke ta suka ta an soke ta an soke ta don haka ban kare ta mata uku za ku sata a yamuta zalika wa'adun kada maka zo yanzu kwana uku za ku yi kuma wannan wani alƙawali ne wanda Allah ya riga yayi bai zo ya huce bale ku ce ƙarya ce wa'adi wanda bai ƙaryatuwa wa'adi wanda bai ƙaryatuwa ba ya zo ta huce ku ce ku ce jiya aka ce bai ba kuma haka aka yi kwana uku yanzu kullum ana wange a wanga nan kullum kwam kullum tsawa ɗaya kai tsawa ɗaya kai a garin da masu imani da annabi da kowa amma ba ta shayar ku ta masu imani ba su mara imani marasa imanin su suka suka faɗi kama an ce da kuma fara sun koya musu gurin sai haka aka yi to haka Allah ke ta lala kan ba komai kaga awa annabi izgili a bashi kashi a mai shekantaka ya ne to da shi haka haka sun Allah take kan ba komai eh rana idan Allah ta bada azaba kuma an kare wannan kenan kashe ne dan kakka ga kana Allah ya kyale ka ba ya komai ba Allah ce haka mun ka tumbuke waɗannan mutane azzalimai ce walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu ci gaba
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نثبت الآيات ثم هم يصدفون Allah ce kul ya Muhammad ka gaya musu mutanenka in akhadha Allah sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah ya'tikum ka tambaye su wa'annan masu izgili yau inda Allah zai amshe gani gaba ɗaya na kowa ya amshe gano jin kai ya amshe jin wa amsarakum da gano wa khatama ala qulubikum zitiyat da aka ba kuka babban tsakanin ku dabbobi kake yi tunani ga kullu ma kirci ayi hikima kaza ayi kaza da wayo da komi Allah ya rige zuciya in haka ta wakana man ilahun ghairullah ya cikin wani abun bauta gare ku a duniya wanda ba Allah wani za ku je ku kai ƙara ya kawo ji ko gani ko tunani akwai har ɗan yau akwai mai wani abu a duniya yau akwai ɗan dai ana maganar gyaran ido bai mutu ba akwai saura ana gyara shi akwai saura wani abu ya nuna bai ganin an aka ce an ƙare ido ya ce an ƙare na wannan step wanda wani wani wani mawaƙi wani wanda gaba da ya shiga wanda yake tambaya asan da kudi step wanda nake labarin shi ba mulkin nan ko wanda yake magana dukiye duk har yau iya kalkulata masu masu ilimin duniya dukiye da duk Allah mallaka mai yace in za a samu wani mai ilimi wasu masu ilimi su zo su jarraba shi ba wani ba kullum ba kurin abun idan kun ya daga duniya warau kurin shi idan mai riya daga baya ina in ga warai in ga wale fuskata in ga wale kariya in nan wara shi a soke amma in ga wara shi soke ma abin in ga wale sai a zo a yi wani ilimi da za a yi kurin shi ya ga duniya wale ɗaya ya ga ta haf ya ga hasken duniya kurin ya ƙari haka ɗan mutuna kurin ya ga duniya ce shi idan ma ya lanci idan ma ya mutu iya ga duniya irin ya rike gaba daya sai duk abin da ya mallaka zai bada akwai mai iyawa akwai mai iyawa abin da hannun Allah ba mai iyawa ya kare ka farko yan wani hikimar Allah Allah ya ba mu aya irin wannan kana ga wani a a nan duniya a aikace ai yan uwa annabi isa alaihi salam ba ta nake makaki sai su zo wannan aka hawa makawo to ya yi shirin ayat Allah amma ba Allah miko ne su kuma zaka sai hauka ce yace Allah ne shi da ma ayi Allah ya gwada ma duniya komai a hannun shi shi ne yake ta hanyar annabawan shi ta ji Isa alayhi salam sai ya gwada ma duniya Allah shi ke iko rayawa shi ke kashewa shi ke bada ci da komai sai a gaban ka aka mutun ya mutu a tada shi da izinin Allah makawo babu ido Allah mai mai iko bada ido sai bada ido a gaban ka mutun ya tashi wanda abu da gwada ma Allah ya yi ku izinin komi matsalar su wasu sai su ɗauka abu wanda kamar abu wai Allah ke su ga shi wannan Allah ne ke gwada Aisha a nan a nan mazanin shi ya Isa alaihi salam ya yi wannan jewa Allah ya bada gani ga makaihi wanda ma ka yi makaihi ya wani abu da makaihi Allah ba wai ko abu da an wani ko mun ji labari ba wani ba a aikata anya duniya ba kuma mun karanta wani mun karanta mun imani kadai a a fili Allah ba duniya shi mai ikon ne ya ba wasu bayin sun makarta an ba su katada ina ga wani yaƙi da wanda cewa ya zo idan shi a hannu nan audi ne sun tsallo goida ya zo da idan maula a nan tazama ya zo daga ido da idan shi a hannu a nan ɗaukar ya maida mishi aka ce yi da yawan jallayiya ido a hannu shi kome allah ya gada mutum ya ci kunyin komi Allah mai iko na kan kotu nake yace ka ce musu kenan inda Allah zai amshi jin ku da ganin ku ka tambaye su Allah idan ya amshi jin ku da ganin ku da tunanin wane ne za ku je a fa wani abin bauta wanda ba Allah ba wanda zai ba ku shi قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم in ce ka wani labari in Allah ya mashi jin da ganin ku yayi yin zuciyar man ilahun ghairu lahi a cikin bi wani abun bauta wanda ba Allah ba zai kawo muku da wannan jin ko ganin ko zuciyar Allah ce unzur kayfa nusarrifu al-ayat summa hum yasrifun ba la kadiba kaga yanda muke kawo ayoyi daki daki a kawo na baka misali a kawo na misali baka misali don su gane gaskiya bayan ka diba yanda Allah ke baka misali kuma ka sake diba musu daga yanda ake karkatar da su daga kan gaskiya Allah shirye da mu yan wa ina ga ya kamata mu tsaya lokacin lokaci insha Allah sai Allah kan gobe sai mu dasa insha Allah kan aya ta 47 insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته